الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a farfajiyar wannan masallaci na sunna masallaci da ake walakabi da masallacin Abdullahi ibn Abbas a kuma cikin wannan gari na Zaria Kwarbai an ce Zaria a Najeriya to sai aiwa Annabi Muhammadu Salati an ruka taro da addu'a in ana maganar karatu da ilimi ne da wuya ka samu wani wanda ya shahara a Najeriya ko a karatun boko ko a karatun addini baka samu ya dan shigo nan zariya ya dan kurba ba sai ya dan zo nan ya dan kurba to ina addu'a wannan taro Allah ya sa masa albarka shi yasa ba inda zaka je wa'azi a Najeriya kaga doktoci da farfesoshi kamar ruwan sama aka yi ga sunan ko ta ina kamar kana neman kafiri a irin to ba garin da zaka je ka ga wannan kaman garin Zaria Allah ya kara muku albarka wannan kalle da ke hannunku Allah ya baku dama ku ci gaba da rikewa na kwana biyu ban shigo Zaria ba saboda haka ni kaina na yi ta addu'a Allah ya bani wata dama da zan dan shigo ta Zaria saboda santa ce ta gugurmaya in kana neman matasa ‘yan ko suna ko kafar kata ko turzunan zariya to kuma sai ga uwa abokin aiki shan ɗalha kwanakin bayan same ne ya ce to ba za a yi auren yarka na ce a ina ya ce a zariya na ce ka taya ni addu'a Allah ya bani ikon halarta in Allah ya yarda ina da niyya ko ban samu program din duka ba ko guda ɗaya da samu a yi da ni a ciki na ce da aurenka ne ba zan zo ba don ba wani bakon karatu a ciki to amma yarka yar mace yar mu kuma ya kamata mu gwada mata yar mace ta gane tana da gata tana da iyaye shi zama ga duk manyan manyan shugaban malaman nan kowa ya zo ya kasa ya tsare ga daraktan agaji na yana buzurai kamar kamar janaral rubutai a sandisa ga shan sani a kubu na tijin albarka wai da tsohon zuma ake magani banda Allah babu wanda ya san adadin ɗaliban da ya yanke shi a wannan gari na Zaria sai ubangijin da ya halice shi shi kansa bai san guda nawa bane ga babban marubuci shakalin kalas shi ma uba amarya ne ya za gari da aka ta koyo mata da banci sai da aka samu wata aska biyu da ake cewa tokare to irin da aka tokaro domin ku gane jikin nasu wannan abu da ban sha'awa yake shek jamfale tun shekarun da yake ta bina waya tun yana kano na ce ka jira lokaci ya yi mana ya Allah ya da wuraren ta haya to yar mucin za a auren ya kamata a gamu su mana abdulbasir da wayannan shehunai da na ambata ya kamata yanzu haka sun kama hanya zuwa jamhuriyar nijar za su wakilci ƙungiya ta ƙasa a babban taro na ƙasa da ƙasa da ake yi a birnin marali yanzu haka magana da nake muku amma ko sai da ya kamata su halarci wannan taron in ya so gobe farma gira ce su buha su cika wa rigar su iska su kama hanya to wannan shi ne abin da ake ce zumunci malam ɗara ya cancanci mu masa wannan zumunci a matasa da muke da su da suka rike karantarsuwa da da'awa aka karantar da yara maza aka karantar da mata aka koya wa yara ƙur'ani wasu suka zama hafizai mata suka zama hafizai aka buɗe makarantu ku ga rikici irin da kusfa yadda bid'a da ta samu gindin zama ta babbaje ce ce gidan uwarta ne amma da tsiyatsiya su ma da ɗalahirin suka mata hayaƙi da lako irin wayannan matasa ne masu tsada na da'awa ina addu'a mahaifinsa Allah ya gafarta masa shi ma ya kare rayuwa yana yin dawa kuma zuwa duniya ya yi amfani domin albasa ta yi hadin ruwa duk wanda ya ga aikin da su ma da ɗana suke yi kai ba sai an gaya maka cewa iyayensu su yi ƙyanƙyasa ba to muna addu'a Allah ya ƙara wa taron albarka malam ango muna maka addu'a Allah ya ƙara wa rayuwa albarka wato Usman Musa ita amarya ita ma muna addu'a Allah madaukin sarki ya ƙara wa rayuwarta albarka wato ita ce amarya malama Safiya bayan wannan akwai yara da suka haddace alqur'ani daga cikin su akwai Abubakar Talha akwai Umar Talha akwai Usman Talha akwai Aisha akwai Safiya guda biyar da sun haddace Qur'ani haddata su ta bani sha'awa amma bayan haddata su akwai abin da ya kara bani sha'awa shine sunayen aka ce na farko Abubakar ka dan ji kanshi kanshi shi a kusa da wuri na biyu aka ce Umar ka dan sun suno alamun shi'a a wannan area aka ce Usman ka dan sun suno shi'a ta bi ta wuri aka ce Aisha sannan aka ce Safiya matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi zai guda maka cewa shi'a bata samu layin da za ta bi a wannan gidan ba ɗan dai ba masu baƙaƙen kaya Allah ka haɗa su da sauro ya Allah masu baƙaƙen kayan nan Allah ka ƙara haɗa su da sauro a to mutane guda biyu ɗaya sa fara riga ɗaya sa baka wa sauro zai ne ba su baka kira su sauro zai ɗaya sa fara riga ɗaya sa baka suka bi titi da dare idan karnuka suka mutuwa za su bi Allah ka sa karnuka su tabe su akan hanya Allah ka gafarta mana to ku saurara ya kara kato sura da hayar kusa mana cikin jana'izar ya kara kato sun suma wasu sun mutu amma ba gama aiki ba sarkin aska aka ce abokin gabarka ya mutu ya ce tukuna ma aka ce sai ya yi kaka ya ce sai ya je lahirar can ma an koro shi zai gina da wake bada wato a tarihin duniya ba taɓa ganin sakare kamar ɗan ƙara ƙato ba ɗan ƙara ƙato kuma wallahi arna da suka ƙirƙiri addini suka sa shi musulmi mai tatsire da aka yi a Najeriya a Kano aka yi kashe-kashe aka kashe mahaddatan Qur'ani daga baya bincike ya tabbatar da Kirista ne ba musulmi bane ba musulmi bane akwai babban soshin da suka yi research suka bi da research su sun farfesa ojeri wani mutumin makoni ba musulmi bane wani arne ne daga Chad an ga akwai mahadatan Qur'ani a Najeriya da yawa ina suka fi yawa aka ce Kano ba inda yake Kano mahadatan Qur'ani aka ce to yaje ya yaudare su karshe ya hada su rigima a kakkashe mahadatan Qur'ani rigiman mai tatsi ne banda Allah babu wanda ya san hafizan Qur'ani guda da su mutu an yi mana asarar mahadatan Qur'ani gangaren gangaren waɗanda suka rubuta Qur'anin Allah suka haddace banda Allah babu wanda ya san adadin wayar da aka kashe waye dai zai kulle wannan makicin da za a kashe mana mahaddatan Qur'ani kai ka san ba cikin mu yake ba dan uwan su ne ba cikin mu yake ba yanzu ba bayan duk wannan ainihin an gama daga baya Qur'ani ya zo yi daraja saboda masabaka ta karatun Qur'ani da aka rinka yi a duniya mahaddacin Qur'ani ya yi tsima ya ƙara daraja idanun mutane sarakuna da masu mulki da manyan malamai da almajirai da 'yan kasuwa kowa yana girmama mahadatan alkurani mai girma to waccan bannan da aka yi a baya ita ce aka zo yanzu ake so a ƙara yanzu masu wa ake yaudara a ja su zuwa wannan aƙida irin waccan asarar da aka yi mana ita ce bata isa ba ake so a maimaita to amma wannan karan Allah ya tona wa ɗan bazata asiri mun hasko shi da toci na mai cin batir bakwai kuma kai ka kalli fuskarsa tsakanin ka da Allah ya yi kama da musulmi kalli fuskarsa da kyau da ka gan shi kasar ɗan ba zadare Allah ka gafarta mana to to shi addinin kala katu wani irin addini ne idan zai sallah ba ka bar harama saboda ba inda ka ce ka bar harama qur'ani za a sallah ko akwai harama akwai dan kala kato yace wai su akwai kabarar da suke yi wai sun daga mutum ce wa kabirhu takbira nake to da kai kabiru ta kabira kuma sai kai kaka sake hannun kai ko rikewa kai duk wanda kai a cikin ka kawo mana aya in ka sake hannu ba mana aya da take ka sake idan ka ɗora dama a kan hagu faɗa mana ayar da ta ce ka ɗora ba ko ɗaya me za a karanta suratul fatiha kawo mana ayar da ta ce karanta suratul fatiha idan za ka yi sallah qur'ani sai bakara ba ta yasara idan ce qul huwallahu ba ma ta yasara bane na gama da wannan sai ta birku kada dan kada ka tuke ba karbar harma ba sai an karanta fatiha ba idan aka yi ruku kowa ba za a taso ba don ƙurari bai ce a taso ba ya dai ce a yi ruku amma bai ce a ɗago daga ruku ba hadisi da ya faɗa daga nan kuma sai a wuce sujada dan an yi sujada ita ma babu ɗaguwa domin kana ɗaguwa daga sujadar har yanzu ka dawo ɗan ƙara kafin ya dawo hadisi to daga sujadar ne sai ya ce na gama saboda ba dama yi sallama yi sallama sai ya gura mana ita cikin ƙurani mai girma inda ana ce ku yi sallama ku yi sallama ba dama yi sallama shi ɗan kana ƙato shi kana ƙato ne kawai wani irin addini ne wannan shi yasa addinin kare kato aikin haji in an je sai a rasa me za a yi in an ce tawafi sau nawa za a yi in an ce safa da marwa sau nawa za a yi qur'ani bai ce koyi ba dama a sallah ba ta tahiya dan babu ita qur'ani zaman mai na aikin haji babu shi a qur'ani jiban shedan babu ita a qur'ani arba da yaushe za a tsaya qur'ani bai tsaya ya fayyace wannan ba awa nawa za ka yi ko minti nawa ƙwari bai yi magana kai ba kenan shi ɗan kada ƙato in za ka addini shi dukkan rukunan addinin da shiga-shigarsa babu wanda ba a rubuce ba shi ya da gaya muku addini ne da aka kirkiro shi aka shigo da shi cikin addinin musulunci amma aka yi sa al'ummar najeriya akwai waɗanda ba samu gatan karatu ba da yawa kowace irin guguwa ka zo da ita za a samu wanda zai bi ka tun da a najeriya ne mutum ya kai matsayin gwamna ya zo yana jawabi ya ce a karanta fatiha da alhamdu bai san mai fatiha ba balle alhamdu ya zo na kwashe shi shi kara kafin na kuma maki a ciki akwai wanda ya ce a karanta kuliya a tsaya bakin salihina akwai wanda ya ce annabi muhammadu subhanahu wa ta'ala shi ne ma san wane subhanahu wa ta'ala akwai wanda ce ya rantsa da Qur'ani zo 80 aka ce ran jaran da yazo 60 ne ce to kuma na yanzu to irin wannan al'umma wannan kwashe kwashen wane ne zai zo zai kwashi abin da zai kwasa ba wanda ya samu rika tona masa asiri na ce ina da tambaya guda 100 ga dan kala kato idan ya ansa kwara ɗaya ranar kushe da zai shiga kala kato ko ba za mu shiga tare ku ce Allahu akbar to sai dan kana kato ga hanya mai sauki ta samun jama'a tambaya 100 ba ce ka ansa duka ba in ka ansa dai kai fasi mun yi 40 wallahi har yana kasa ansa ko guda daya maciyaci yana da yayi to an ce makabara da shi yaki an ce baka yi zama sai yi ya gudu wajen Amnesty International suka ce wannan nasu ne ba da ba a taɓa shi daga nan da ya gangara bai yi ba sai jos wajen wa ɗanwan shi suka ce wannan ɗanwanmu ne suka ce duk malaman musulmai ba wanda muke da shi sai wannan wanda ne da mun sani abu da ya zuwa yanzu kenan nasu ne ko ba nasu bane nasu ne a jofe yana cewa wai waɗanda suka kawo tashin hankali da fitina a Najeriya ahlus sunna ne su ne ƴan ta'adda masu tada hankali a Jos wai a wani gari da kan aka je aka samu musulmai a masallacin Juma'a aka kakkashe su aka babbaka su ana gasa naman mutum ana ci ana recording ana posting masallacin Idi a masallacin Idi ba Jos bane wai a cikin wanda mutanen da kake cewa waɗanda suka kashe mutanen da suka gasa namun musulmi suka ci waɗanda duk da uwanka ne ba su aikata laifi ba a harin su ne masu laifi a ina ne kan ariyo aka yi da kashe musulmi sai da zama ba musulmi ko kwana ɗaya ko ya gudu ko an kashe shi rijiya aka rinka cikawa da gawar musulmi da jarirai sai aka cika rijiya duk duniya ta ga da ake zaro gawo wasu daga ina daga cikin rijiya waɗanda suke wannan ta'addanci shi ne zai gaban su yana cewa su ne masu zaman lafiya ahadu sunna su ne ko ka ce ma wannan ba sai yake ba a ina yake a ina yake a wannan safi shekaran jiya bom ya tashi a maiduguri a masallaci a report da aka bayar mutum hudu sun mutu mutum goma sha hudu sun jikata yanzu a yanzu ba a san mutum da suka mutu ba amma da aka tashi za a ba duniya labarin gidan talabijin da channel wani maimako a ce bom ya tashi a masallaci an kashe musulmai an jikata su dan ana so a nuna wa mutanen duniya cewa kiristoci da ake kashewa a Najeriya wai sai aka ce bom ya tashi a garin Maiduguri ranar jajibirin Kirsimeti yanzu mai wasan wata sa ga mutane duniya saboda gobe za a yi Kirsimeti musulmai sun fara jefa bom don su kashe wa su kashe kiristoci to waɗanda su da mutanen wancan mutum mutanen nan kada kafin kenan ko ya fito ya magana ya ce wani abin da aka yi ba daidai ba ne da ka ce da fuska ta kaga fuska an rike ba zaka shi yasa da yake ya rena wa ɗan ɗari ko hankali ne ya sace a ko yan ɗari ka mutanen mu ne ko tare muke ba mu da matsala ɗan yi zana sun suka kafarta sun suka kafarta iyayen ku da su nake rigima ba ka yi faɗa ba Haka yake faɗa.
wasu daga cikin wawa ya ce da rubutu da to mu kam ko ba mutum ya zo da shi in dai zai faɗa da izala to muna tare da shi alhamdulillah sun gane da dama da gaske su ne sun gane a in kana tare da shi ko za ka riƙa yi da sallarsa ka fi ƙara ganin kai mana asuba raka'a biyu sai ka nuna ta Qur'ani kar ka ƙara ganin kai mana azhar lati raka'a hudu kuma kake da kai a boye kuma kake mai idan ka kama da aya da sai shi ayi a bayyana ko a boye magariba ta ruwa ta yarda uku tunda kai gaba ka dan izala ta ce kai da ka zama dan wuta ba saboda gaba ka da izala to ba shi zai baka haushi ba wai abin da yasa ba za a yi aiki da hadisai ba hadisai suna cin karo da junansu wannan hadisi ya ce fari wannan ya ce baki saboda ka bi ƙarya ne a to annabi ake so a ce ya yi ƙarya da ya faɗi wannan ya sake faɗi wannan daban jahili bai karatu ba sai abin ya kama hankali shi dan ƙara kato tambaya ta arba'in da ɗaya ana babba ya ga suratul shu'ara'i قال فرعون وما رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين مجدبة مجدبة مجدبة قال ربكم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ai gyara kada rabbul samawati wal ardi قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون a in kuntu إن كنتم موقنين a ci gaba kada liman قال hawala لمن حوله ألا تستمعون
kada rabbukum قال ربكم ورب آبائكم الأولين mujadaba mujadaba kada inna rasulakum allazi قال ursila
إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون
kada rabbukum قال رب قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين so ka kusa kai so ka kusa kai so kada ma da yi duka bishe mu قال أولو جئتك بشيء مبين kada fati bihi قال فأت به إن كنت من الصادقين mujadaba mujadaba mujadaba fa alqa samu فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين wanda ta ayyada ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين kada liman hawala قال للملأ قال للملأ
sai ka kawo ta
تكلم
قال للملأ لا معك بني معك بني
sai ka kawo ta قال لمن حوله ألا تستمعون mu ci gaba daga wani أقوم بيني معك
mana ana gani abin.
فارقا أصاب فإذا هي ثوبان ونزع يده فإذا هي بيضاء للنازل أها قال للملأ حول
An tsana ka.
إذا ما آية تكي قال لل درني درني لما يعلم إن هذا لساحر عليم
Ana ji akwai rudan da yawa. Ita ne ne?
قال لمن حوله ألا تستمعون قالت
ta kuma ba tare da mana ya haura in hada la sahirun ali yuradu an yukhrijahu يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون to daga ta da daga ta da rawa ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar mutabala ce tsakanin wa An koma baya.
Fir'auna Yan harfi.
da wa da Annabi Musa Fir'auna da ya wuce da sai ce wa ma rabbul alamin menene rabbul alamin ku ji wani cin mutunci wa Allah wai ya ce wane ne rabbul alamin kamar ya girmama Allah sai ce mai menene rabbul alamin akwai wani cin zarafin da za a ubangiji kamar wannan kada sai annabi Musa ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin ya ce rabbul alamin nan shi ne ubangijin samai shi ne ubangijin ƙasa idan dai kun kasance masu sarkancewa ƙada liman haurahu ala tattabi'u sai ya faɗa waɗanda ke kewaye da shi a wai ba ku ji abin da yake faɗa
Mawabu, mawabu, abu.
ƙada kafin nan rabbul mashriqi Wannan قال ربكم ورب آبائكم الأولين sai ce rabbul alamin da shine ubangijin ku kuma ubangijin iyayenku na farko da Firaun yanzu yana sai hada annabi Musa fada da jama'a kana sai ce inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun lalle manzaran da aka aiko muku kenan ban da shi yace mahaukaci ne mabin yana zagi iyayenku yana ubangijin ubanninku tare da annabi Musa ya mai da martani qala zai ce rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun da ba ce ba hukaci ba in mabuda rana da mafada rana in kuntum taqilun in dai ku kuna da hankali to za ku gane abin da na faɗa gaskiya ne suka ce ba su yadda ba sun zama mai mahaukata ya raba ku da raba ba ya mai da wasu martani to a wannan lokacin da annabi Musa Fir'auna ya dauki mataki a kai shi a wannan lokacin da annabi Musa yake cewa da shi ha ko da na zo maka da hujja bayyana da qala zai ce fati bihi in kunta min as-sadiqin ka zo da hujja din dai kana cikin masu gaskiya a lokacin annabi Musa sai ne fa alqa asahu sai jefa sandarsa fa iza hiya maza fa iza hiya subadun mubin sai sandar ta rikide ta kuma wani irin katon maciji wanda za a yi da hoto sa hannunsa a hamatarsa da ya tsawo hannun sai ya zahi ya baiwa sai ga hannun ta koma faratar kamar kwallon sarki tana haske da naziri daga masu kallo ta wannan lokacin ne kala sai fir'auna ya kalli mutanen sa yace kada ne mana ya haura sai ya faɗa wa jama'a da ke tare da shi inna hadha la sahirun alim lalle wannan masihirci ne kuma wanda ya san sihiri wane ne ya ce wa annabi musa masihirci a wannan ayoyi da makaranta fir'auna ya ce wa annabi musa ne masihirci masihircin ba kwararre a wajen harkar me a harkar sihiri to bari mu tambaye ka dan ba zata ana rama kan kallau.
je ka cikin suratul a'raf Allah sai zo yana ba mu irin wannan labarin to a sojin arab kuma wane ne yace annabi Musa masihirci kada da mana wajen kawai fir'auna قال للملأ a kada da mana wajen kawai fir'auna قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم Aha.
يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون amma da ubangiji ya zo yana ba da labari a cikin sosu da arafi da ya zo inda aka cewa annabi musa matirci inda a can aka ce fir'auna ne faɗi magana amma a cikin sosu da araf kanal mada'u min qaumi fir'auna sai mada'u daga mutanen fir'auna suka ce inna haza la sahirun ali a wata ayar an ce fir'auna ne ya ce annabi musa matirci a wannan ayar aka ce a manyan fadar fir'auna su ne suka cewa annabi musa matirci dan kada kato wanne ne daidai wanne ne kuskure an samu tuka da wannan gidan ba zai ko gane karatu a wacce sura wane ne ya ce wa firawuna wane ne ya ce wa annabi musa masa yanci firawuna a wannan suratul araf kuma wane ne ya ce wa annabi musa masa yanci ɗan fada.
madawudin kawai firawuna yan fada to wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba an samu tuka da warwara sun karo da qur'ani kenan yanzu ran kara kata abinda kake so ka koya mana shine mu tattara qur'anin mu wakar domin akwai tuka da warwara da da dakikiyar kwakwalwarka kamar yadda dakikiyar kwakwalwarka ta gano a hadisi akwai irin wannan karo da juna da tuka da warwara kace a wakar da hadisi saboda wannan dalilin kenan qur'ani ma tana nufin mu wakar da shi saboda wannan dalilin na ga muku dan ba da sani kun ga wayannan in suka samu suka rushe hadisai to inda za su dawo kenan qur'ani za su dace shi ma qur'ani daga baya mun gano akwai matsala akwai ayoyin da gida tuga da wawara a yanzu haka syllabus din da wayanda ba musulmai ba suke karantar da mabiyansu irin wayannan ayoyin ne su gura musu cewa qur'ani akwai tuka da warwara kamar yadda addinin dan kada kato shine nuna wa musulmai hadisai akwai tuka da warwara dan shi da kikiri yana magana kan abin da bai sani ba ana rama a cikin waccan sura ta shuara sai qur'ani mai girma yace qalu arjih wa akahu قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين قالوا أرجه وأخاه وأرسل وبعث وبعث في المدائن حاشرين ياتوك يأتوك بكل سحار عليم furso furso furso gagara a wannan lokaci manyan fadar fir'auna sai suka faɗa wa fir'auna a rije karka ɗau mataki a kan annabi musa a halin yanzu ka jinkirta masa wa kahu da ɗan uwansa wa ba'as ka aika fil madaini a cikin garuruwa hashiri da waɗanda za su je su tattaro maka matihirtan da za su zo su kara tare da waɗannan tare da annabi Musa da Harun amma sai ce ya tuka bi kulli saharin ya tuka bi ne bi kulli saharin ali to amma daga cikin suratul ara ba haka aka faɗa ba
قالوا أرجه وأخ- وأخ-
wa ga wa arsil fil madain أرجه وأرسل wa ga wa arsil fil madain قالوا أرجه أخاه وأرسل في المدائن حاشرين أها.
يأتوك بكل ساحر عليم a nan gurin sai aka ce ka jinkirta masa da shi da ɗan uwansa ka samu waɗanda za su shiga garuruwa su je su tattaro maka me za su samu ka eh?
Sahirin alim.
ya tuna Ya tuka bi kulli ya tuka bi kulli Sahirin alim.
shahirin ali a can an ce bi kulli sahari a wannan ayar take bi kulli sahir dan kana ka to tafiya ta ta biyu ta 42 sahirin za a samu ko saharin za a samu akwai bambanci tsakanin sahirin da saharin idan ka ce sahirin mafihici dan sakandare in ka ce saharin mafihici profesa shi ne hausa da za ku yi ganewa da mu to wani aya ta ce sahirin za a samu wani aya ta ce da za a samu sahari ko diwa ya faɗi magana Allah bai faɗa ayi ba a ƙur'ani sahirin abu ne daban saharin abu ne daban kenan nan ba a ƙara samun an ƙara ɗaku
zan magana
kayan ɗan ƙara ƙato akwai bukatar ka babu wannan asa dan ba zata lalle ka
ana ramma kan kallo
je ka so su bakara wa man azramu mimman mana masajid Allah ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها to yayi saka yayi saka ana ramma Allah ya ce wa man azlamu ai la ahada azlamu eh wa man dinna harfin istifham ne. amma malamin balaga sai suka faɗi wata magana suka ce kar takhruju huruful istifham an ma'aniha al-asliya ila ma'anin ukhra tufhamu min siyaq al-kalam huruf na istifham suna canja riga su fita daga ma'anarsu ta asali zuwa wata ma'ana ta daban a nan gudun istifhami ne aka amma yufidun nafi abin da yake bayar da ma'ana ba tambaya bace korewa ne wa man azlama ai da kamar tambaya ake to ba tambaya bane menene korewa ne la ahada azlamu da aka yi jarabawa a zalumai a duniya gaba daya wanda ya zo na daya shine mamana masajidallahi ayyukara fiha shi ne wanda ga mutane za su shiga ɗakin Allah su ambaci Allah ya zo ya hana ya ce bai yadda ba. Allah ya ce a azzaluman duniya gaba ɗaya wanda shi da number one. Number nawa? Number one. Kuma shi yana da kyau? A azzaluman duniya wane ne na ɗaya wanda ya hana mutane su shiga masallaci su ambaci wa su ambaci Allah maɗaukakin sarki. To ana rama je ka cikin suratul kafi dan kuma sai aka ce wa man azlamu
ومن mimman zikira da ayatin أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه furso furso furso a wannan arfi Allah ce wa man azlamu duk duniya da aka yi tattara azaliman duniya gaba daya wanda ya zo na daya shine man zikira da ayatin rabbih wanda aka tunatar da shi ayar ubangiji ha da aka tunatar da shi sai kaga
wa arda anha fara ba sai ya kauda kai kin aiki da aya wanda sai ya ma kaddama ne da ya manta da abin da hannayensa suka gabatar can an ce mana wanda duk ruwa zalunci shine wanda ya hana mutane shiga masallaci ne sun yi ibada na an ce wanda duk ruwa zalunci shine wa wanda aka masa wa'azi ya ki aiki da wa'azin to ana ramma bannan jiga cikin suratul zuma na'am sai Allah ya ce fa manazlamu فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه kai shi naka baro ليس في جهنم مأوى للمتكبرين
a wannan ayar kuma sai Allah ya ce wa man azlamu ai la ahada azlamu saman fa man azlamu fa man azlamu duk duniya gaba daya ba bukatar azalumi azalumi da yazo daga cikin azaluman duniya shine man ka zaba da dai wanda yawa Allah kariya wanda yawa dan gana kato ga tambaya ta ta 43 wata aya ta ce wanda bai kowa zalunci shi ne mamana masajidan lahi wannan aya ta ce wanda bai kowa zalunci mazikir da aya ta rabbi fa arba wannan aya ta ce man azlamu shi ne man kazaba ala lahi kuma duka Allah ne ya magana to ba baki biyu ba baki dawa amma fa akwai wani ɗan kala kato a karatu ɗan kala kato yanzu abin da ke so ta mana an samu cuka da warware a cikin alkur'ani domin zahirin da sun kowace abin da ta faɗa daban kuma ana ne faɗa shirin ta da aiki da qur'ani mai girma saboda shi ma a cikin shi akwai cuka da warware kai ɗan kala kato ka ba mu an zana hadisan ne wannan ya ce bari wannan ya ce bari dan kana kafe ka zo kai mana bayani kare sai a wadar da kurani a dada aiki da shi ga tuka da warware har sau uku guda uku akan magana daya dan kana kafe
Ya ba da arasa.
to bari mu dan ba shi satar ansa saboda kar wasu kwakwalan hukuma su rube wanda ya ce to ni ba mu ya kama hankali na qur'anin ma shi akwai tuka da warwara wani karatu a zane ne za a yi shi in ka kai kauye sai wahalar da shi ayoyin ba ce karo da juna a cikinsu masallaci ɗakin waye sai za a bace Allah a masallaci ka zo ka ce baka yadda ba ka yi zalunci ko baka yi zalunci ba to abinda aya take nufi a dukkan mutanen da suka hana a ambaci sunan wani a ɗakin shi to babu azzalimi kamar wanda ya hana a ambaci sunan Allah a ɗakin Allah wani ya hana a ambaci sunan gwamna a gidan gwamnati wannan ya hana a ambaci sunan sarki a masarautar shi wanda ya hana ambaci sunan mai anguwa a anguwa shi wanda ya hana ambaci sunan liman a gidan liman wanda ya hana ambaci sunan ladan a gidan ladan ce wanda ya hana ambaci sunan Allah a ɗakin Allah yadda da da ya ce a zalumai wanda ya hana ambaci sunan Allah a ɗakin Allah a duk cikin wanda suka hana ambaci sunan wani a muhallin shi to babu azzalimi na ɗaya a duniya kamar shi ayoyin gaba da hukunci matsan take magana kanta daban ne wanda ka zaba ala layi wanda ya kirkiri ƙarya sai zai ina wa liman da zai kyauta ko wannan da ya shugaba sai zai ina wa na'ibi ya kyauta wannan da ya kirkiri ƙarya sai zai ina wa lada ya kyauta wannan da ya kirkiro marasa da ya ko bai jure gani ba sai manna mashi da kyauta ba wanda ya jigiri ƙarya girgir ƙarya jigina wa gwamna ko sarkin garin su ya kyauta wannan da ya kirkira shi sai jigina wa Allah wanda ya haka ya ce a duk da su wannan da babban azalimi to ita kuma wannan ayar tana magana ne akan a duk wanda da suka kirkiri ƙarya suka jingina wa wani to ba cikakken azalimi kamar wanda da ya kirkira ya rasa wa zai jingina wa sai Allah kenan ayar ba ta ba da alaka da waccan kairan tsada zato idan ka ga hadisai guda biyu a zahiri ka ba sai ci karo da juna gingina nan jahili ne ka ba irin shi ne zai yi magana ba ba zaune ba za ka kan kujera kawai ka tara jahilai kana ce musu ai ga waɗanda waɗanda ba ka gane ba ba ka san karatu ba mabiyaci to ka zauna ba karanta da jahiliya ba kai da karatu zo mana da hadisan ba maka bayani ya mu malamai za ka kai ba na ga muku za ka samu hadisai a zahirin sun ci karo da juna waɗanda su ake yi ba da su ake abu na farko da za a fara duba cikin hadisan wanda ya fi inganci duk malaman da suka rawaito hadisan nan babu wanda ba rubuta tarihi shi ba akwai malaman da su aikin da suka yi musulunci shi ne bincike ta fadin arjuhu wa ta'dil wane wane wane duk da hadisan nan malamai su yi magana kan su sai muka ga wannan hadisi ya inganta wannan kuma bai inganta ba sai mu ce hadisan sun ci karo da juna sai mu ce a ga ingantaccen hadisi shi za a yanke shi wanda bai inganta kuma akwai shi a kansa ba ba da garanti annabi ne ya faɗa ba za a yi da shi kira an samu tuka da warwara sai muka samu duka ingantattu ne wannan ya inganta wannan ya inganta sai mu ce an samu tuka da warwara a ba samu ba har yanzu sai mu ce a bincika mana tarihi wanne annabi ya faɗa wanne da annabi ya hada ni kan ziyartar makabarta daga ba kuma sai zo ce ya ba da izini a je a ziyarta sai mai wanda hadisin ya ce kada a ziyarci makabarta sai mai wanda hadisin ya ce a je a ziyarta sai mu ce sun ci karo da juna ba ci karo da juna ba wanne annabi ya faɗa da farko wanne ne ya faɗa daga baya wanda ya fara faɗa da farko shine kada a yi kada a ziyarci makabarta wanda ya faɗa daga baya ce ku je ku ziyarta kenan da wanda za a aiki da wanda ya ce a je a ziyarta shi na fara cin karo da juna tsakanin su kuntu na haifi kuma an ziyartar kubur ana fazuru hafa inda hatu zakir kuma al'akhira da na hana ku kan ziyara makabarta ku saurara yanzu na ba ku dama ku je ku kan ziyara makabarta za ta tuna muku da lahira kenan umurnin farko da umurnin biyu sun ci karo da juna ba su ci karo da juna ba a hukuncin bin na biyu ya shafe hukuncin na farkon kai dan kada kato da muka bincika tarihi ko ya gargado wanda aka fara fada sa naka har ɗaya sai kaga malamai suka ce to sai a duba ga za a hada hadisan a aiki da shi hadisi da shi tsagar garewa ya ta sallai na iya shege shi ne hadisi cewa ba za Allah a ruwaito ya fi tsari a tsaye Aisha kuma ta ce annabi bai taɓa fitsari a tsaye ba daga tozon ba wata sahabi ne bada hadisi yana na abu hali an ce ingantacce ne wata aisha ce ta bada hadisi yana na abu an ce ingantacce ne wannan to wannan za a yi da shi kariya shi ne maza Allah sallallahu gaba ɗayan shi tun da hadisan da sun inganta sahabi ne ce ya ga annabi ya yi fitsari a tsaye a ina ne ya ga annabi ya yi fitsari a tsaye a kusa da wata bola ta wasu mutane inda bola take akwai da jaza ko ba da jaza idan ka tsohu na za ka fitsari da jasar na iya tabar ya ko za ta tsiri ka ba a daidai wani lokaci da mere da maslaha ka yi fitsari da gaske ko ka fitsari a tsugune ka yi a tsaye shi ne maslaha shi yasa annabi ya domin ya tsaftace tufafin shi tufafin shi a ina da ya ta ga annabi na fitsari a gida yau kana gida ban ɗakin garbi na da zanta kana da wannan matsalar ba ka da ita sai kai ne sai ka tsohuta mene da cin karo tsakanin wani hadisi da wani hadisi wannan shi ne abin da ya rinka nema wannan ya ce a yi to wanda za a ɗauka kuma ku bari bayani wasu rin zuba da kuma jihar ko suna sassa iya ruwa da gafar kama na kawo su da taya kawo su da taya sauna kira mana sha sha sha jahilin banza ne to najeriya ƙasa ce kowane jahili ne ce karanta ma babba kama wanda ya tsara shi an ne da rigar musulmai ya zai ta iskarci mun je za ku tutse shi ya gudu wajen ya mafi kira kira in ya dawo ka ce mu koma ya gudu jos wajen yan uwan shi to ya ga ƙarfi tsada rama je ka sotu da haƙaƙi wa mana zallu ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم عن دعائهم غافلون أنا لما أبرنا جاك سورة القصص فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنما يتبعون أهواهم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله من اتبع هواه بغير هدى من الله إذا كتبت أقول أنا رفع تنبيه 40 da hulu ke da wajen dan kana kar ku ce mun sa mun suna dan kala kato na faɗa muku dalili da yasa mun ce bashi dan kala kato annabi ya zo da qur'ani ya yi bayani yace bai da bayanin annabi ba sai aka samu wani kato kuma shi sai mace bayani sai karɓi bayanin wannan katon kuma shi katon ba shi Allah ya turo ba an ce kada rasulullah bai yadda ba wannan ba kada kato yayin da kato ya faɗa kuma sai ya yadda ya zama dan karawa kala kato ba za mu ka samu kai ba bai yadda da kada rasulullah ba amma ya da wa ya da kada wani kato to ga tambaya ta kana gato nan ba ci karo ne a Qur'ani a wannan aya Allah ya ce wa man aban la ahada aban a duk batattu da ke duniya batacce nan ba wa eh shine man yada umin dunin lahi wanda ke kiran wani Allah man la yastajibu lahu wanda ba zai ansa masa bai la yawmi kiyama ta ta shan kiyama ah ka shiga musiba ka kira wani Allah ka ga ba da dabula suna wata kofa a kano ƙofar doka buga wani yaro ya tuntube a sakkwato zai fadi ya ce shehu kuma sai ya fadi akwai da tsowa kusa ta ce allah sarki yaro ka rinka haɗawa da dallu ka ce shehu da dallu da allah da ya ce shehu da dallu zai hana shi faduwa bayan shehu da dallu ya haɗa da isan gwani a wajen shehu kuma sai ya fadi ba fatacciyar ji ƙur'ani kamar wanda yake kiran wani Allah wanda ake kiran da sai da zai ansa bai da yawon kiyamata har zuwa tashar kiyama duk wani shehu ko wani waliyi da aka ya mutu aka binne shi je bakin kabarin sa ka kwala masa kira in har ya ansa ka zo ka faɗa mata rika da kake zai shiga faɗa mata rika da kake zai shiga ko ba wane ne waliyi ko ba ne ko waliyi ne ko gausi ne ko kudubi ne ko yana cikin da jama'u ko yana cikin asmiya'u ko yana cikin autadu ko wani gausu da gausu ko ba ne da matsayinsa je bakin kamarinsa ka kwana masa kira idan ya hansa zo da gaba da rika za shiga da amma ka da shiga sai mun je ka kara kiran naji da kunne na sai Qur'ani yake wa man aballa mimman yad'u min dunillahi man la tajibu lahu ila yawmil qiyamah a wata aya ta suratul qasas sai Allah ce fa in lam yatajibu lakum idan kuka kira su ba su ansa ba ko kira su kuwa ga addinin gaskiya sai ki karba sha'ada mu to ku sani annama yatabiyuna hawa suna ne sai zuciyarsu in ka kira ɗan kana kafirin ne musulunta yake musulunta kar ka tada hankalinka me yake bi son zuciya shi sai Allah ya ce wa man adallu babu batacce a duniya da aka jarawa batattu wanda ya zo na daya shine manitta ba hawa mu dige da hudan dilallah wanda ya ji son zuciyarsa ba tare da shirya da gudun ubangiji ba can an ce wanda ya zo na daya shine wanda ya kira wani Allah alhali bai da hujja alhali ba zai ansa ba nan an ce shine wanda ya ji son zuciya to wane ne wanda ya zo na daya ƙurani ya ce wannan ne na daya sake ya ce wannan ne na daya wane ne ya ce ke da haka mutu kada wani ƙurani dan kada gato kai dan kada fi kike yanzu an an samu tuka da warwara kenan da kan za ka zo kana yi wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi irin wannan approach kada kwande mutum manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Musa wata tambaya ba arba'in da hudu dan kara gano tambaya ta arba'in da biyar bari da zana kawai shafin daga cikin hujjojin yan kala kato cewa ba za a aiki da hadisi ba shi ne hadisai ta'addanci suke karantarwa hadisai ta'addanci suke karantarwa shi za za ku ji shi wannan dan bazatan ya ce a ni ban ce ban yi da hadisai gaba ɗaya ba amma dai kafin yi da hadisi sai mun ga hadisin in yana karantar da attanci bai yi da shi ba bai yi da shi idan hadisin ya ci mutuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yarda da shi ba bai yarda da shi idan hadisi ya saba wa hankali ba yadda za a yi hadisi ya saba da hankali shi ma bai yarda da shi ba bai yarda da shi ba matsiyaci duk za mu iso kanka idan hadisin menene menene menene bai yarda da shi bai yarda da shi dole ne wajen kore maka hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai hadisi yana karantar da ta'addanci wato abin da ta dauko muku wannan magana ina so in gwada muku cewa dan ba zata ne duk karnan duniya gaba daya da yahudawan duniya akan ne suke challenge din qur'ani mai girma shine qur'ani yana karantar da ta'addanci kuna jin kasar america rigimar da take da kasashen musulmai cewa dole duk ayoyi da suke karantar da ɗayan biyu a cire su daga qur'ani in ba za a cire ba ma to a cire su daga syllabus da za a rinka karantar da yara domin wa'annan ayoyin da ke mai da yara 'yan ta'adda abu na farko duk ayoyin da ke magana kan alwala wal bara to waɗannan ayoyi ta'addanci ne a turawan duniya duk ayoyin da ke karanta da jihadi waɗannan ayoyin su ma ayoyi ne na ta'addanci dole a cire su daga syllabus akwai ƙasashen musulmai da duniya saboda raunin imanin su ƙasashen turai sun tilasta su an cire irin waɗannan ayoyin daga syllabus na ɗalibai ba a karanta da yara 'yan firamare da sakandare irin waɗannan ayoyi babu su a sinabar nasu saboda an san waɗannan ayoyin su suke mai da kai tsayayyen musulmi gwarzon musulmi su ke sa ka tsaya ka kare addinin musulunci su ke hana ka zama da lantaccen musulmi waɗannan ayoyi na alwalawu walbara to yanzu kan ga ɗan bazata yana cewa duk ayoyin da ke karantar da ta'addanci duk hadisan da ke karantar da ta'addanci shi bai da suwa ba hadisan annabi bane saboda annabi bai zo ya karantar da ta'addanci ba abin da yake sai guda mutane duk hadisin da ke karantar da alwala wal bara a bisa imani kake soyayya ko tsiyayya wannan ayoyi ke za a fahimta sa cire su daga Qur'ani mai girma tun da yace hadisan da ke magana akan wannan bai yadda da su ba kenan da ya gama da hadisan ina zai dawo zai dawo zuwa ga Qur'ani mai girma ne shi yasa ya je ya haɗu da ƴan uwan shi dan ya gwada wa duniya cewa babu alwala wal bara a musulunci da sauran ayoyi da suke nuna musulmi ya tsaya tare da ƴan uwansa musulmi kuma shi yasa suka ce in dai musulunci irin nasu irin nashi za a yi to duk za a haɗu a zama ɗaya shi yasa dama kun zama ɗaya yi dama tare kuke abu ɗaya ne bari ku ji wasu ayoyin ƙur'ani mai girma da suke karantar da alwala wal bara da waɗanda ke karantar da jihadi idan ɗan ba ga ta kace duk hadisan da suka zo da wannan ma'anar baka yarda da su ba ya tabbata baka yadda da Qur'ani da girma ba don Qur'ani da girma ce kake da irin wayannan nasusi ala rabba kad kana da kun musu wata hasanatu قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير Tanda ta ta ashirin da biyar ɗan ba zata, arba'in da biyar ɗan ba zata ya zafi da wannan aya. Ya zafi da wannan? Allah ce ƙarika na lakum uswatun hasanatu. Kyakkyawan koyi ya kasance a gare ku fi Ibrahim a cikin rayuwa annabi Ibrahim wallazi da mahu da wanda ke tare da shi iz qalu li qawmihim ya yadda suka faɗa wa mutanen su mutanen nasu musulmai ne ko kafirai ne kafirai ne me suka faɗa wa kafirai suka ce wa kafirai inna bura'a'u minkum lalle mu mun barranta da ku mun ba mun ba in ka ce duk hadisin da ya barrantar da musulmi daga kafiri yana karantar da ta'addanci munafiki qur'ani da girma ke so ka rusa ba da fada bane da zabi da wanda aya inna bura'a minkum wa mimma ta'budun min dunillah mun kafirce abinda yake bauta ko ba bayan Allah mun barranta da shi mun barranta da shi tabarra biku mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakum al-adawata wal baghdha daga yanzu kashi da kiyayya ya tabbata tsakaninmu da ku har zuwa yaushe hatta tu'minu billahi wahada sai dai ku sai ran da kuka yi imani da Allah shi kai dan kada ka tana tuka gama da inda zamu sa wannan aya mushari ta tana karanta da ta'addanci sau tana karanta da alwala wal bara yana shafi ta daga qur'ani idan za ka tana kada ka kawai zai tsara kato gata baya ta gaba ana ramma akwai ayoyi biyu a ƙurani mai girma duk ƙurani wanda ayoyi biyu su kadai ne su ne zan faɗa muku ɗaya ba ku satar an sa ku je ku nemo ɗaya a yi da rayar ta yi taron dangi su wanda ayoyi guda biyu su kare da ayoyin Qur'ani mai girma da kowace aya a ciki ta kunshi dukkan harufa da ake da su hurufin hijaiya da ake da su guda 28 aya guda ɗaya ta kunshe su gaba ɗaya su babu harafin da babu a cikin ta to akwai ta wannan aya da zan karanta yanzu dan zai da ce tambaya ta ta arba'in da shida ya zama da wannan ayar da Allah ya ce Muhammadun Rasulullah
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah rama zai ce to tun da zai rikicin da ba bai karewa ba ne ba zai tsaya da kafa hutu sai. Na kara kato ka tambaya ta arba'in da shida. Allah ce Muhammadun Rasulullah. Annabi Muhammad. Manzan Allah ne. Mubtada da kabar mubtada. Muhammad Rasulullah. sai ka taɓa ji magana mai daɗin wannan sai Allah ya ce wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi ashidda'u alal kufa masu tsanani ne da kafirai ba da kafa ba ta sauki amma kuma ruhama ubainahu masu jin tausayin juna ne a tsakanin su ita ma wannan aya ta karantar da alwala wal bara ko bata gudanar ba me yasa suke tsanani akan kafirai saboda kyafar su da kiyaye su da kafirci me yasa suka yi tausayi da rahama ga masu imani saboda kaunar su da soyayya su da imani ashiddawa lil kufar rahama ubainahu dan Allah dan kala kato ya zami da wannan aya ita ma ta abinci take karantarwa saboda haka ita ma sai a soke ta daga Qur'ani saboda tana karantar da ta adalci Allah wanda ran dan kala kato Amen.
ba lokaci da na dan yi amfani na dan tsake jifar tsotso biyu da dutse daya domin ku saurara ku ci ƙarshen ayar ɗin shiya na makalewa da shi ‘yan babbaku suna makalewa da ƙarshen ayar wa'adar lahun da zira amonu wa aminu salihati minhu suka ce to ai sahabbai ƙur'ani bai ce dukkan su mutanen kirki ba ne ba dukkan su yi alƙawari a aljanna ba Allah ya yi alƙawari ga waɗanda suka yi imani suka aikata aiki da ƙwarai minhu daga cikin su magabiratan wa ajran azima ke da wadanda za su magabiratan wa azima ba sabai da duka ba nan ne nan oh yan wasu ne daga cikin su in baka karatu wanda ka ce kai dan ba ku duka wanda saboda ita min din baka san wace irin min bace ita min a larabci tana da zuwa ma'anoni daban-daban wajen ma'ana tara zuwa goma take zuwa da shi min alamci ita wannan min din ba tabidiyya ba ce a ƙur'ani akan samu min ta zama tabidiyya da zikirin ɓangare ƙur'ani ce min al-mu'minin rijalu من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا.
وما بدلوا تبديلا kaga min al-mu'minina daga cikin mu'mine wani ɓangare na mu'min ko sadaqu ma'adullah alayhi sun gaskata alƙawarin da suke wa Allah fa minhum akwai wasu daga cikin su kaba na habahu sun cika kan imani sun koma zuwa ga Allah wa minhum akwai kuma wasu daga cikin su manyan tazin suna na ana gogormaya suna jira lokaci wannan min din ita ake cewa min tabidiyya to ba duk inda ka ga min alqur'ani min tabidiyya bace a to bari in baka abin da zaka fi ganewa da sauki akwai min da ake cewa ibtida'iyya min ne subhanallazi asra bi abdihi
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى Aha.
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله Aha.
لنريه من آياتنا subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga wanda yayi tafiyar dare da bawansa lailan da dare wanda takidi da kai daga ina aka fara tafiyar من المسجد minal masjidil haram daga masjidil haram aka fara tafiyar zuwa ina ila masjidil aqsa zuwa ma- kenan ita wannan bindin ma'anar da ke bayarwa shine ibtida'iyya daga ina ne aka fara daga ne akwai min da ake cewa sababiyya ita tana ba da ma'anar dalilin da yasa aka yi abu dalilin da yasa aka yi abu wata bin ce wannan o yi gawo tare da majika cikin suratu nuhu alaihi salam نعم min ma kadiyatihi
مما خطيئاتهم أغرقوا فودخلوا نارا ya isa ya isa ya isa da ba min ma خطيئته ai bi sababi kadiyatihi da kuka ce bisaba bi kaza da ce ne mimma ke da wannan min da wace yake sababiyya ce dan kala kata da shi to yanzu an koma kan wadancan an ban mu za mu huta to bari kyale wayanda masu babbaku su za a ci gaba da bubuga su daga baya bari dawo kan dan kala kata waccan min da aka ce minhum maghfiratan wa ajran azima malaman larabci suna kiranta ne min bayaniya da ake kiranta min bayaniya min ce ta yin bayani ya ake gane min ta yin bayani shi ne za ka iya sanya farkon magana ya zama mubta da ƙarshen magana ya zama kama da haka ake gane wannan min ce min bayaniya wannan na ɗan yi sakin layi ne haka na ɗan zunguri ‘yan babbaku bari mu dawo kan ɗan ƙara ƙara dan kare kato tambayar da nake maka nan ta 46 ya zamu da wannan ayar da Allah yake Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari rahamau bainahum ana ramma daga cikin suratul maida ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul yahuda awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yata'allahu
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم kaga kaga kato ce yake إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah ce ya yi halin da amur ya kula da suka imani la tattakizul yahuda kar ku kuskura ku rike yahudawa wannan tsara da nasara awliya a matsayin waliyai masoya kar ku rike wannan tsara Allah ya ce matsayata babu hum awliya wa babu sashin su masoyan sashi sai Allah ya ce wa bayyana ta wannan hukunku duk wanda ya jibince su a cikin ku fa innahu minhu ku zama ta yi dan kada kada da aka zama ta tashi wajen mutabaka wajen mukamala ya ta gudu wajen neman arziki da taimako da mafaka wajen waye gudu wajen yan wanshi wa man yatawallahu minkum fa innahu wa man yatawallahu min fa innahu
Allah ya baka da aljanna.
tare da ke danwa ne da danwa danwa ya kama danwa da Allah ka sake shi danwa Ban kana kato ya zami da wannan ayar da karantar da alwala wal ba ta ce wa mayyata wanda hu minkum fa innahu minhu ita ma ta'addanci da ke karantar mu ce ne kai Qur'ani da girma in mun cire mu kai ta ina kai ban kana kato tambaya ta 48 kul 47 kul in kana abaukum wa abaukum
وكان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساجد ترضونها ومساجد ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء بل يستحبوا الكفر على الإيمان
وإخوانكم أولياء إن استحبوا إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون Da ku ce Allahu Akbar. Idan ɗan kana kafin da yake hadisai da ke karanta da tabanci.
haka ne ƙarshen ayar
Saboda sun karanta da alwala wal bara. Allah ce kurka faɗa musu in farko ya da zira ya kuɗa da suka imani la tattaki zo a ba a ku kar ku riƙe iyayenku ubanninku wane ne uba wanda ya aure mahaifiyarka ya biya sadaki a sanadiyar aurenta da ya aka same ka ya yanka ragon suna ya rene ka har ka girma shine babanka mahaifiyarka wacce ta ɗauke ka a ciki ha ta yi naƙuda ta haife ka ta rene ka da Allah haƙoli ne daraja ta ƙololuwa a duniya wajen ka kama wa'yan Allah ya ce wa ikiwa da kuma da ‘yan uwanku, yayanka, ko kadanka, ko yayarka, ko ƙanwarka, ‘yan uwanka na jini shaƙiƙai ko da abai ko da umai, da iyayen na gaba ɗaya, Allah ya ce karfi kuskura ka rike su a matsayin masoya, in ta habbul kufra ala imanin sun zaɓi kafin shi a kan imani. Ku faɗa man ayar ta karantar da alwala ko da mara ko ayar wa wani ayar. Sunan kare kafin ya zama da idawa. sai mu cire zai ƙwari ke nuna kai addinin ka duk abin da ya nuna alwala wal bara ko nuna jihadi ta adanci kan yan uwanka ne ya zama idan ya ɗan ƙalaka ka ina za mu kai ta ina za mu shigar da ita a waccan aya cikin abubuwan da Allah madaukin sarki ya lissafa sai ya hada da wa jihadi fi sabi kenan hadisi ne zo da jihadi ko qur'ani Qur'an
da da duk annan duniya bai suka dauki jihadi ta'addanci shi ne ne ta'addanci shi ta yanzu da kafiri zai shigo da bindiga masallacin nan ya bude wuta ya kashe kamar mutum saba'in ba za a ce mishi dan ta'adda ba sai da ce yayi kisa kai gwamman yayi duk da kaji batura ya ce dan ta'adda to musulmi ne ya aikata wani kuskure shi ne ɗan ta'adda amma wanda ba musulmi wanda abin da ya aikata a duniya ɗan ta'adda ne ba ɗan ta'adda ba ne wannan ita ce karatu a ƙida su ɗan ƙala ƙasa daga nan ya sa na gaya muku cikin wa'ancan mutane yake kuma kalli fuskar ta mai kyau kaga fuskar ɗan ba ta wani ne ta hadisa ƙur'ani sakarai kwamfuta ma ta dace ƙorani ko ta dace ba waya ma na ɗula wata ta haddace kuma zuwa wata ta haddace ba ba ta mun hasil ana ɗula wata ƙorani ta haddace kuma zuwa wata ta haddace ya canja mata suna to har da ya haddace ƙorani shi ne ya zama musulmi wani Allah ban ba zata ku shiga yanar gizo facebook za mu ga wani fasto ana ce mashi rabaran ashek rabaran ashek da ana bambasa mai ja masa ayoyin ƙur'ani yana kakkarya su yadda ya gada ba amma shi a wajen sa fassara ayoyin ƙur'ani ya ya ce ayoyin ƙur'ani ya ce musulmai kafirai ne domin ya faɗa wa Yesu almasihu wa jahiluka fawqa allazina kafaru ila yawm al-qiyamah wai Allah zai sanya shi saman kafirai har zuwa na tashi al-qiyama kafirai su ne wanda ba su tarbiye su ba to kai da ba tarbiye su ba musulmi Qur'ani ta ce ka kafiri wa jahilu allazina tabahuka فوق الذين كفروا الى يوم القيامه sai wani annaba sai toshe kunne ya jawo aya shi ma ya balle mata kawo ya balle mata kunnuwa wannan shi kenan ya mai da shi musulmi ne mutum dan zala kato dan ba zata ana rama kana wata lawa
Allah madaukin sarki yace qatilul ladina la yu'minuna billahi قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون Allah yace qatilul ladina la yu'minuna billahi ku yaki waɗanda ba su yin imani da Allah wala bil yawmil akhir ba ta imani da ranar tashin alkiyama wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba ta haramta abinda Allah da manzo suka haramta wala yaziduna dinal haqqi ba ta yin addini na gaskiya hatta yau da jizya ta sai sun ba da jizya sai sun ba da ne jizya da Allah hadisai ne kadai suka ce a je a jihadi to dan kare kare da kace to hadisi da ya magana akan ta'addanci wanda shi ne islahin kuma ba dan jihadi wannan hadisan ba za a aiki da su ba to ayo da ta bada kuma ya za a yi da ita ya za mu da aya ko za mu da ban dariya wani taro a kira a Kano ga dan kala kato ai kun gani ga wani shehu bid'a da rawani shi ko ga wasu fastoci an kira an ce to za mu ci gaba da yin aikin dawa tare kai da kace la ilaha illallah fahimta ne wanda yake trinity kai ku da isa tsoho a wurin shi ma duk ɗaya ne fahimta ne wanda yake qur'ani zalla duk fahimta ne za mu taru mu yi aiki tare ai duk da me ake yi na duk da kake yi tsoho ba ka da hankali wai duk da ake sai an je lahira za a gane wa yake kan dai ne mutum
ce zo da ba za ka ce masa arni ba sai ka jira wallahi
wai a nan wai duka wai nan guda uku su haɗu a dunkule a yi faɗa da hadis sunna Hmm.
kana jin da yan bidiya da kada kato da komai wani irin arni za a ɗauko su dunkule za su yi faɗa da hadis sunna kai ka san su ake cewa hadis sunna kuwa an ya kuri wani hadis jami'an أم يقولون نحن جميع منتصر يا بعد شو؟
سيهزم الجمع ويولون الدبر
an kama kato tambaya ta talatin da tara. Arba'in da tara. Tambaya ta arba'in da tara. Ya kai ɗan ƙara ƙato. Allah ba wasu sarki a Ƙur'ani da girma ya ce fa in na ka su aimanahu wa min ba'di ahadin wa qala yajidu salai من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون da aka ce faƙatilu a immatar kufri ku yaƙi jagororin kafirci ni ne da faɗa hadisi ne aya ce to dan kare kato ya za a yi da wannan shi ma ta danci ne kai dan kare kato da Allah ga tambaya ta arba'in o ba arba'in ba tara ga tambaya ta hamsin ya kai dan kare kato inna indaka shuhuri inda Allah isla ashara shahara fi kitabillah
عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله
ba je gaba ba je gaba يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة ba أمم je gaba ba je gaba ذلك الدين القيم mu je gaba mu je gaba لا تظلموا فيهن أنفسكم kazo kazo
قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم kafa واعلموا أن الله مع المتقين kai ku ce Allahu akbar fadatin mushrikina kafata kama yuqatilunakum kafa ai ba ku gane ba fadatin mushrik da Allah ya tabbaya ita ma da ya ce da zamu da Qur'ani ta bar shi rike karantarwa da ka fakewa da sunan hadisi na koyar da ta'addanci shi yasa ba za a aiki da su ba kai dan kana tike ke na zo karshen wa'azi amma bari dan sa ke dan bude kwakwalwar ku ku saurara sa muku da kullum bude muku kwakwalwar ku addinin musulunci ya zo ya zalunci waɗanda ba musulmi ne ba abin da zai zalunce su ya zake da waɗannan ayoyin da sauran ayoyi da suka nuna rahama ta addinin musulunci sai qur'ani ya tara maka abun ayoyi guda biyu sai ce la yanhaakumullahu 'anil ladina لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم aha إن الله يحب المقسطين inna ma yanhaakumullahu إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا آه.
وظاهروا وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم نعم، نعم.
ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون kai ku ce Allahu akbar wayannan ayoyi sun warware maka matsalar gaba ɗaya ta waɗanda ba su yake ku ba Thank you, sir.
a cikin kafirai lam yuqatilukum fi din yana exercise ne yana dan motsa jiki kun san harafin waje ma ana a kai kusan mai zaraba mu harakawa amma dai yana dan tashi a dan yi hakan nan waɗanda ba su yaƙe ku ba ba su kore ku daga gidan da ku ba ba su cutar da ku ba Allah ya ce bai haramta muku ku kyautata musu mu'amala ba amma waɗanda suka yaƙe ku suka cutar da ku suka fidda ku daga gidan da ku to su waɗannan Allah bai yarda ku nuna musu soyayya ba idan kuka nuna musu soyayya kun zama azzalumai in ji Allah ka je ka tambayi musulman Jos waɗanda ɗan ƙala ƙato ya wuce ya tafi wajen mutanensa da ke can wurin mutanensa nan sun cutar da musulman Jos sun fidda su daga gidan jinsu ko ba su cutar ba ko ba su fidda su daga gidan jinsu ba sun azabtar da su je ka tuntuɓi su musulmai da ke Jos su za su ansa maka wannan tambayar ɗan ƙala ƙato idan baka san da yake faruwa ba Kusa abin da zai ba ku mamaki duk duniya ba mai son zaman lafiya kamar musulmi hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su suka zo zaman lafiya ya ga suka zo da zaman lafiya nasara ne ba suka zo kiristoci daga nasara suka zo jama'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya karbe su a cikin masallacin shi masallacin da bi kowanne masallacin daraja banda da ake kaba masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi kiristoci a cikin masallacin ya zo da annabi dan ta'addan ta'addan shi yake karantarwa an kala kato da kace hadisi annabi ta'addan shi yake karantarwa wawa sauna kuma kirista na gari na kwarai bai fada da musulmi wanda yake kan kiristancin na gaskiya shi yasa duk fadace-fadacen da ake yi da musulmai idan ka je kasashen da suke yin kiristancin da gaske ba za ka ga wannan ba je ka kasar Greece kasar Girka ga yadda ake zaman lafiya tsakanin musulmai da kiristoci tashi daga nan je ka Germany je ka Italy je ka Rome dai me nake ga maka da sai da naje daga Rome ke faruwa a wurin ka je ka ga yadda kiristoci ke zaune da musulmi cikin girmamawa da mutuntawa da darajantawa wallahi da daga abun ban mamaki zan samu wani lokaci wata rai in gaya abun guji abin da ke faruwa a wurin. ai waɗanda ga suna faɗa da musulmi ai zuga su ake yi su yi faɗa da musulmi akan duniya ko ba akan duniya ba ne sun yi kuɗi ba ku yi ba dan ka da kato tambayoyi ne yanzu sun zama nawa to muna jiran ansa tambaya daya a cikin hamsin din nan idan na haɗu da kai gaba kuma ina da tambaya guda goma da za a sake kawowa tambayar nan guda ɗari sai mun maka dan ƙara kato muka kai ɗari baka amsa ba to za mu san matakin da za mu ɗauka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum
الشيخ مولانا كريم أكبرون بومبي أنا إشارة الخير جماعة بكاشي في رايا وبولي جميل سنة جماعة muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tsawaita muna rayuwar ka mu ci gaba da gurgura wannan kungiya ta mu ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna Allah ya ƙara mata kwarjini da martaba da karama da daraja bisa abubuwan da suke karantarwa muke fa'idantuwa da shi ƙarƙashin waɗannan bayan Allah Allah ya muku sakayya da kai ‘yan uwa ni na nije ne domin gabatar da godiyarmu a madadin iyalin malam Muhammad Bello Amon wanda Allah ya rubuta shi da haihuwar Farha Bello Amon har wallahi cike mutu da farin ciki bisa ni'imar da Allah ya mana waɗanda suka gabace mu a wannan aiki da Allah ya kawo mu wannan lokaci a lissafin da mai gabatarwa ya yi ga mu da professors daktoci babu iyaka malamai da limamai ga wurare Allah ne in samu irin wannan masallaci ka ta fara masallaci wanda wani bawan Allah ya rubuta takarda ya mika shi ga wannan kungiya shugabanta ga shi a zaune to irin wannan nema mu a halin sunna karkashin wannan kungiya ta jama'a zara su bid'a ba mu da wani abin da za mu ce a halin yanzu a ce a birnin zaria muke da irin wannan masallaci waɗanda wannan matasa suke rike da shi ko muna ƙararwa Allah godiya shugabanni da malamai da ya agaji waɗanda suka rufa aka yi gwagwarmaya da su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kai haske kawarin su ya musu sakayya da alkhairi malamai ku yi haƙuri da samari matasa waɗanda suke tasowa ku rike su bisa amana kun ga dai ƙarfinmu ya ƙare ku duba yadda Sheikh Sani Yakubu yake yau lafiya gobe babu lafiya amma an yi abin da aka yi tun da Allah ya sa ya karɓi jagoranci daga hannun Alhaji Ahmadu Jallesu a ƙarƙashinsa ne aka samu wannan ka ta fara matsalaci to don Allah ku da Allah ya sa kuna da ɗanyen jini wato jinin kwatika kazar-kazar ko'ina to ku yi haƙuri da mu bisa cakulkulin da za mu muku idan mun ga kun yi ba daidai ba ba ku za mu kare ku ba ba kuma za mu yarda ku kauce hanya ba da izinin Allah saboda haka ƙungiyar nan ta jama'a ce zalatul bid'a wa iqamatul sunna rasanta guda uku shugabanci malamai da yan agaji to muna roƙon ku ku kama hannayen juna ku tafi tare yadda shugabanmu ya manyanta ba larura ko malamai da sauran shugabannin rassa ku jawo juna a jika a tafi tare a rinka aiki tare ku misali zan ba ku yanzu nan sakataren wannan kungiya ta ƙasa Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gobe sauka daga wa'azi. Ayyukan da kungiya ta ƙasa take gabatarwa kafada da kafada da shugaba da malamai shugaban majalisar malamai da ni ɗan autansu. Gobe idan Allah ya kai mu za shi rausa wani waje. Mu kuma yanzu nan kuka je ya ce mu jira ka tura mu. Haka aikin wannan kungiya yake tafiya. Kafada da kafada. Don haka muke roƙon duk yadda rassan wannan kungiya yake. A haɗa kai don a tafi tare a yi aiki tare. Allah ya mana gudunmawa. Allah ya mana jagora. ya ji kan magabatanmu wannan aure da aka kulla Allah ya kara masa albarka ya canya albarka a cikinsa ya ba da abinci da abin rufa ya ba ango ikon rike nauyin da Allah ya dora masa shugabanninmu Allah ya kara muku albarka jama'a da kuka zo ko saurari wannan wa'azi Allah ya mai da kowa gidansa lafiya mun gode Allah ya muku albarka والسلام عليكم ورحمة الله